عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والتكبير عليه صلاة الله ثم سلامه قلبي من الأشواق ما هير الذكرى وأمنيت فيه الصدع والنصر والنصرى إلى أحمد شوقي ووجهي ولو أتي وما لي دوا في غير أن أنزل الشعرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا من الذكر والود إذا ذكر المختار حلت شراعتي لتزيد مرح دون أن أؤمن الفكرة لأن رسول الله مرحوم وروحه فقل فيه ما قبلت لا تقصد الإطراء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي إذا قلت عبد الله سيد خلقه لتنسب له ما شئت لا تستشر كفرا هو الكل منه الكل حقا وإنه اصطفاه وأعطاه كريما ولا هجرا عليه صلاة الله ثم ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله a dawo karatun mu na diwani na wallon shehu islam alhaji ibrahim a cikin wannan harafi na ra wallon shehu islam kalbi min al-ashwai ma hayyara lafira ma hayyara lafira wato ma hayyara lafira abin da yake wato ya ima wata tunani ya yi tabbatar da hankali yana da ashwai na daga beki da soyayya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan dukkansa ya tabbata da kalbi a cikin zuciyarsa a gani wato a yadda lamarin ne su masoya annabi na gaskiyar ba sa iya san annabi da wasa Ka yau da baki wanda cika su a shi ne wani zai iya gani zai iya ɗauko soyayyarsa zai kama ƙarfi da kaza da irin wayannan manya-manyan aka na mutum Muhammad ko a ce kaɗan shi da cikin amana kai almajirin su kai abu ne wanda yake da da far wato a na su saboda ka shirin cewa a kwanan jiki tsanta sai na ƙarar da ta jikina ban ɗan sama da wakilina wa abu da nake na yi na yakin cikin sa saboda haka sai zama shauki tsananin soyayya ta da bilgina wawace da damuwa ta walau an ce kuma kona ta duka ya tabbata da ila ahmad zuwa annabi ahmad sallallahu alaihi wa sallam wa ma ya bi dawan sai ce ni dora yi ba da wani magani ba maganin da zaka bani mulki da cikin wannan abin da ya dame ni idan har akwai maganin ko fi gairi an ansa da shira kawai ya ba ta kawai ba wani magani na a cikin a cikin ba tsare ban manzan Allah ba ko da yake kawai to sai ya ba a tabbata ke wani wani wani kura to shi muke karanta wani bai kana yake cewa da wa iya dai wa hawa bi Muhammadan maganin ciwo na kuma shine da wa iya dai maganin da nake sha ciwon so ya kama ne kuma shi ne ciwon da yana mene ne maganin ya ce wa hawa bi muhammadu zai yi annabi muhammadu sai ta dalla alaihi wa sallam sau da haka ne za zai kiran muktar ya yi ana kiran Allah ana ambatan annabi annabi ya ra'a ba abin da alƙalami ya yi kawai sai alƙalami na sai ya gani lawa sai ba kai ba karkata ta kama alƙalami na ba don ko bi ke yin wannan ba karkatar ba ita fi yi da sai ya kawa ta yi gogo dole an ƙoƙin kira ba tare da na yi tunani ba ba na da tana suna a a kawai alƙalami da ke yi لأن رسول الله domin cewa ma'aikin Allah ka sani ɗan uwa madubuci ne zallar yaba idan za ka yaba a ƙasar sallallahu alaihi wasallam ba ka buƙatar dalili wanda yake da iyaka shi ne in za ka yi mishi da ka kalli wani waje kar ka faɗa abin da ya fi ƙarfinsa ya fi alaƙa jiya an gane abin da yake da iyaka shi ne idan za ka yi mishi sai ka auna ka auna kada ka je ka faɗi wani abin da ya fi ƙarfin abin ana ci kuwa shi wanda na fitar da mabaki iyaka iyaka sa ba ɗaya ke ya faɗa ga shi yanzu ya faɗa iyakar ba dai duk abin da za ka faɗa karka ce mai Allah ne amma da martaba da buwaya da riƙa da kita da baiwa da kyauta da duk abin da ka sani baki ka yayi ka ɗan yaba irin na adali dai dai baki ne ba irin na bakin ka amma an kirme wa bakin ka an kirme wa sanin kowai da suke cewa ana zurfa mawa ne ya banza kayan da suke ba kada su suke shuru cewa an faɗi wata magana cewa na yafi kafin Allah ne an suna faɗa ko to yanzu ba su kada kada me da yi su saboda suna buɗe littattafai suna karanta suna gani da mutum kalar nan sai ya ɗaya ya bai shi ɗan kwalin digiri ko yan diploma tana gani shi ma za a ce ta al'ad zauna a jika a ɗau sai da ga kamar ya kula karatu ka kula karatu ka kula masar Allah ba dai kai sallallahu alaihi wa sallam Allah da yake yaban annabi yake ce masa wa innaka la ala khurujin azim da biyu kawai ya rasulullahi hakika ka kara da biyu wanda kake mai girma Allah ne mai girma amma ya kira da biyu annabi masu girma to kai wani girman da ka za ka ce an gaya wa annabi wani abu da ke da kiwa kuna tare da Allah Allah ne aka gaisa da shi aka gaisa da Allah aka gaisa ka da da manzala ya tashi shi ya rasu lai ba da ka ka gaisa da ni aka gaisa da rasul al-qur'an ba ruwaya ce wanda ake jira a garin muke a wa da hadisi ne a wa na wai ba na ba rasul al-qur'an inna la ilaha illa huwa naka ko inna ma yubayyibuna allah yace mi yace lai fa kai ne to shi wanda yake cewa a an yaba annaba a yaban ya wuce iyaka dan ku takarda da guru a bashi ka ce ka je ka fassara mana wannan aya inna da zai bayi ko raka inna ma bayi ko Allah ya lillahi hukum aiki inda ka ji wannan aran zamu da ba za mu kara ba ka fassara mana ita in ya fassara iya abin da ya tsaya da karakta da kuma ba za mu kara ba da kana za mu tsaya saboda ka ba a yaban annabi ya wuce iyaka annabi ya wuce iyaka an gane ko ya ce tuki da aka kasu da Allah da mutuwa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ta hudu da ya bar wa ruhu kuma shi ne ruhi ya bar an gane kul ma ƙarshe ka faɗa dukkan abin da kake so a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daraja da girmamawa la la taktashir kutura kada kada ka tsoron wato ita da iyaki abin da ma ya wuce amma idan ku san abin lai idan ka ce masu shi bawa Allah kaga ka ji mu'amman farko sannan shi kuma wajen halitta ya cike da halitta da yi da farin san abdullahi ne ya rike kowa ma abu ne wal abdu haqqan wal anamu abidu to huwa al haqqu huwa al abdu haqqan idan kun shi abdullahi sayyidu khalqihi wal anamu abidu saboda haka to fa kul ma qarashi bihi ka faɗi dukkanin abin da kake so a cikin za a duka yasin lahu ma shaja ka danganta masa dukkanin abin da kake so da girmamawa la tastashiru kubara kada ka kalla wani zai ce maka buri faɗi shi ne shi bara yake yake ya jawa wata wata wata magana mai dauki ya ce kowar kullu ai annabi fa shi ne komai منه كله كومين كان ابو محمد صلى الله عليه وسلم yake haka kuma wannan abu tabbas yake ba wani kokon ko wa inna mustafahu wa cewa bai bai ka Allah ya rike shi kadiman da wa tafu kuma yayi masa baiwa da daraja wala hadara Allah bai tsare wa annabi wani abu ya ce masa kalama misali masa ya ce mata duk abin da kake tunani Allah ya ba wa azaba abu to kai
أتى أول التوحيد أول ذاكر وأول مسؤول وربي به أسرى له وإليه كل شأن وابنه حبيب إله خلقنا به الأمر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ذكر والوفي له الرأس مني ثم وجهي وليتي وزهري وبني والولاء وما ترى أتيتك عبدا يتصوه ببيته بهار جراد منكم عنده فخرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ذكر والوفي أتيتك عبدا اتصوه ببيته بهار جراد منكم عنده فخرا أتيتك يا ألا أرجو سواك وإنني فقير وكير لا مال ولا صبرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا إلى ذكر والوفي ولم شهر إبراهيم رضي الله تعالى عنه على قوله أبي يكفي بياتي maka manzon Allah shi ne komai ba kuma ya maka yake komai daga manzon Allah yake kuma yake yake maka yake yake Allah ya zaba annabi ya yi wa annabi kyauta tun ba kowa ba komai kuma da kashi ne kyautar bai tsare masa komai ba to a ta a wani tauhid sai annabi ya zo shi ne farkon wanda ya kaɗe ta Allah shi ne farkon wanda ya kaɗe ta Allah babu wanda ya kaɗe ta Allah sai shi shi kaɗai kuma a wani wani shi ne farkon wanda ya ambaci Allah duk an ce wato kaɗai ta Allah wannan mukamin manzon Allah ne mukamin annabi shi ne ya yi tauhidi cikakken tauhidi duk wanda wato ka samu a cikin tauhidinsa sai ka samu akwai wani abu wanda ajilanci irin nasa ya kama shi amma wanda manzon Allah shi shi kaɗai shi ne ya kaɗai ta Allah kaɗaitawa kuma shi shi kaɗai shi ne ya ambaci Allah ambato a gani kuma wa awwalu mazkur ko shi ne farko wanda Allah ya fara kira ajaba shi ya fara kiran Allah sannan Allah kuma shi ya fara kira sallallahu alaihi wa sallam waraji asara sannan saboda baiwa ta manzon Allah da kusanci da Allah ya mana da kuma aka zo nan hadaratu nasu iya hadaratu dan an nuna maka ya kita ko wani shi biki asara sai ubangi da sai tare ka da shi wannan za gana da shi a ƙasa za gana da shi kamar a kan kusa Allah ta masa da alkai kaga a ƙasa suka yi ya gani da Allah an dole tsira wanda yana da hanyar wani kuma kuke shi ma yake kamar annabi Yunus wani kada ya shiga cikin wuta kamar annabi Ibrahim shi ko ba sai da je inda ba wanda taɓa zuwa ka san idan an ce ba wanda ya taɓa zuwa kenan ta labarin wannan fitar ko eh an an san labarin wata kuma ka san labarin wata a wajen wanda ya je ba abubuwan wani abu yawwa waye je kenan to kafin ya je ba da ba da labarin wata sai da ya dawo sannan yake ba da labarin wata da duk abin da ya faru da su shi wa iya ba duniya labarin da abin da ya faru wannan hadarkar da su iya ce da kaci ba karama ba ita ce da baiwa jikin ba tsara wani wani ke da annabi ya ba da zaka makai ka har ba tsara ka shiga ba to wani da zai gana da Allah da irin sai ka tana kai wuta kashi aka ce ka san da karje ke wuta ke zama ke zama sanyi kuma sanyi ba da cutarwa ba mai aminci gawa ga kai a ibrahim a mai ibrahim ko kuma shi ke fito lafiya haka sai aka canza tajjar da wutar to shi jikin sa ya tashi duk inda yake ya futar hadari domin ko Allah yake da gobe sai ya Jibril bai ga wata wata cewa yake na ƙara daga ran ina rike zan kone tare da cikin Jibril da kaga azabi ko za ta yi da ayyukan komai kamar a wani wajen an ce jibril da kakar sai ce mamin na ila lau makamu ma'alu dole ala zan tsaya to shi kuma da irin wannan cikin da aka kudu kudu da gane shi da suke makaranta da irin wannan cikin wani na ma'ana bashirun musulku yuha ilayya da irin wannan cikin yi bi yi jibril da kasa zuwa ba mu gane ba mu gane kuma ya dawo ɗaki mai ɗaki yadda shi ta ke bata labari ba an yi sallah a akuba ke fara da waje waje kaza kinji kinji kinji kinji ga yadda wala da karama ko a cije bai canza ba bai canza ba dala kuna ganewa sai ce ya ce kullu sha'ani dukkan wani lamari da kaga yana yana gudana a duniya kowane ilimi ne da wakili akan manzon Allah ake yin wannan abu kuma daga manzon Allah abin omi komai ba ba wani abin da yake faruwa wai ana yi dan a gane wani abu ko dan a gane annaba ke yin abu wa innahu habibu ilahi al-khalq shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoyi ne na ubangijin halitta na da yake amara wanda Allah ya rafi ya rafi dukkan wani lamari a kan manzon Allah ya rafi ya kan kowa ba waye ji faɗa wannan magana ne amma ba ku jina waye ji faɗa ta ta gaba ba fa ya rafi da ya lamari da kake bara ba dukkan nishadi shi wanda yake wannan magana cewa suke waye zan inkarin shehu barai sun zo wannan sun zo wannan wannan wajen da imani imani sa shi annabi ya zuwa cewa sun yadda cewa Allah akan annabi Allah yake kuma kuma daga annabi abin yake ga sai babban ne ba sun yadda imani sa ya zo to shi ne magana duk abin da ka gani dan a gane annaba ita ko mene ne kuma daga annaba bai gidi domin ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya race duk wani lamari akan annabi ne ya race akan kowa ba saboda haka shi bara yake lahu ra'su min di kaga kai da da da da da da kake na ba annaba hadiyar kan na ba shi kyauta ba abin da wannan kake sai abin da ya shafi sauran Allah ثم وجهه sannan fuskar ibrahim ya ba da sa wani da geman irman geman ibrahim ya ba annabi muhammad shi wa zahai wa bada da filina da boyina duka ba annabi walwala da dukkanin wani ci da ma na ba mu da Allah kai wa ma jara gudana kan yi fi kaiwa yi komowa to na ba ta ba ba an gane wannan mai kamar yanzu kuma kan an sawa mana wannan mai kamar yanzu a shi ne magana ya ce a kai tuka abdul ya rasu lai gashi na zo wajen ina bawa abdul bawa ba انت خلق الجبال اذا تعلم تفضل باور تشيوا ناس يكفي كذا ولا باور باور بحرم باور ده ولا لا سامع لك شوف شكرا كوما كان نوما او شيء كذا انت علم تفضل ولا باور ناس يكفي كذا جهار الحكيم يا راجا منكم فقر عندهم wannan Ibrahim da zai zo na kai da kai alfahari a gare shi daga garin zuwa gare shi. Hada ba. Annabi ana da shi kace na sai ka kaza. To shi abin alfahari ne a gare shi. Akai kuka. Ya Rasulullahi na zo wajen ka. La arzu iwa ba na neman wani ka. Wa inna ni domin ni ni Ibrahim fakiru talauci na wani kuma nake wadatar da shi ba ba. shi yasa ba zan zama wani talauci da yana da yawa fake ne shi ba kuma fake ne iri na an gane sannan wani ciwo suna da manya-manyan kaya na nauyi a kaina la manala ibrahim bai samu abin da yake nema ba ko la ta ba ko ko ya ya yana kana ban wannan abin a wajen kai ya
نزلت لدى خير الورى متكففا وأرجو به ما لم ينل من أتى مصرا تنيل المنى والصرف الشر عاجلا فغيرك لا يعطي نوالا ولو نذرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي فموت عن الأكوان بطنا وظاهرا فإنك خير المرسلين لنا ذرا بسرك يا خير البرية أبتكي كمال المنى والتوضي للإله قهرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي بسرك يا خير البرية أبتكي كمال المنى والتوضي للإله قهرا حما يا رسول الله وهو تأصلي بعمده يذلنا الكرامة والسترا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي annabi shi ne komai annabi shi ne komai ya ƙara nanatawa annabi shi ne komai wato ba a rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yi da nasani ba a taɓa yi ba ko wala fara kansa ba wanda duk yake so ya ga komai Allah ya masa komai to ya rike ya komai wata barewa ce jama'a barewa sai tarko ya kama ta sai manzan Allah ya biyo hanya sai ya zo ya ga barewar tana kwalla ya ce kuka mai take yi ya ce ya rasu da Allah ya kasa kowa ya sanya ya ba wanda ya kawo su kawo da kai sai shi ɗalin mutum da shi ɗanin alƙai duniya kowa ya sanya ta a kai abin suka sha riba idan suka zo wucewa ta gefen duwatsu haka za su ji duwar su suna masallama idan ya zo wucewa ta saman reshen bishiya reshe ya yi sama ka ɗauka haka yake tsayawa a'a sakowa yake kamar yana gaishe da annabi kamar kuma sai ya masa maganuwa kuma akwai kushashin suna gaishe الصلاة والسلام عليك يا يا رسول الله هو أنا ياسن أكثر فترة دين يقول وأبدا بانا من شيء جمع الله أسا جد لك أنت زو حنم ماذا الله لك Abbasu ya ce da rage na ƙasa na bashi ina yana zuba ta kan hannunsa sai ta kama ya ce ina ita ma da hannu ba ce ba.
Allah mutum.
sallallahu alaihi wasallam ana gane wa kuwa yake kuka da kike yace ya rasulullahi a tarfa ne kawai ita barewa ko lokacin da na bawa ƴaƴana abinci yayi sannan shi ko da yake da ya kama ni da zo yayi abin da zai yi da ni ba ina da kuma ƴan ƙananan ƴaƴa ya ce to ya na kauri da ke zan bacci da duka sha da ya dawo da ga rasulullahi na ya alƙawari ya sa hannunsa da albarka ya kwance ta ta tafi da ta shaɗi a yadda da dawo ka zuta duka maka ba na ta ce daure shi kuma mai wanda ya kama ta ya ya karfa yana nan ita su laya ya kare ba ma ya sallah da ya ce su laya a kare na gani ta abu da a gaba ki tawar ya ce to ya ake ake shiga dinin nan haka ne to duk da kake cikin wannan abubuwan na manzon Allah ya fi karfin hankali sai ka nemi komai a kusa yanzu kisa da zarba ne yake bayarwa kullum a wajen waka ya kira bishiya ba fa shi ne da sai bishiyar ta zo ba ku ga a turawa ya ce idan a yana cewa shi a sani da cikin yau zan bada muku shi kawai shi yana da wata falsafa yana da suka duniya ba wanda ba zan bada ba da wannan falsafa ta sa yau zan bada muku shi yanzu ya sami shi ke kai da kake sa kai annabi ne shi haka ai ka san bala kuwa ai ba kai ai ban da Allah ya ce shi ya akwai da kake taurata ya ce ni ne haka ya ce to na da sharafi idan kana son yadda ga wata bishiya ta so nake ta ba da gaskiya da gaskiya ya ce ce ta da girgira ya ce ya ce ga wata zai ya rake ya ce ce sai gabas kai yamma can kudu sai arewa ya kaso a waje kuwa ya isa kuma bayan da ya kura ta ɗaga kan ta cikin wata to tana rubuta layi layi da yawon to irin ku abin da sabbin sai ga muke sha'anin Allah matarar yadda ya kusa Allah ba ma albarkar su. Amin. saboda ya ce ya ce da zanku na sauka la za ka yi lura ga wajen mazan Allah wanda ya ke fiyayyen mutane an gani wata katifa ina ne ba da ana ne ko hannuna ba da da abin da masu da sarauta amma ba a da albarkacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam nake kaunar ma abun da man aka misra wanda ya je misra lamin da ta samu abu to nan magana ce sai shi ku eh kawai sai shi ku ne amma abin da zamu dan iya dan faɗa misali ita misra wato wata ma'ana ce ta kowa an yi manya-manyan girka-girka bayan Allah a wajen saman waje Allah ya ba shi da wannan waje da aka yi sa a zikira ba su samu abin ba a ko kuma wani abu ne zai daban Allah wa amma da shi ya rufar abin da Allah ya ba manzo Allah ya ba shi abin da wanda ya je kusa da neman kowa ne je nema da bai samu abin kuma dai ne na'am na'am تنير المنى يا رسول الله كبار أبو درس تقول والتدفت الشر وما كأجل تكتر نشر آجلا قد ويا يا رسول الله فقه رسول وننت لا يؤمن وانا بايا بايا تكتا ولو أذنكم قد أكثر تكتر بكتابة فهو تعود الأكوان يا رسول الله كان فكا كتبك من كسر فحما وذاكرة جديدة قوي فإنك خير المرسلين hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ne ke dukkanin maganar manzon ko kuma da Allah ya yi mana tace ursila lana turran za ka aiko mana da shi gaba zuwa wurin wajen wata duka to duk sirrinka da alfarmar sirrinka ne ya kai da bari ya fiya ke yin mutane abu da ke nake neman kamalin nuna cikan nan ta abin da nake kuri wal kudi ne ka harara da ko ka ba da zan jaye ga makiya shi ne ce a rufe da ne shimaya kariya ta ka ji madaba ijiyar rasulullahi da shofi ibrahim wa hawa ta asuli kuma kuma shi ne kasan gada ya abu dahi da ya bada wata ya annabi sallallahu alaihi wa sallama ne dillal karamata karamata maka samu wata girma mai girma ne wasu jira da kuma sutura da kariya a rufe biyu da albarkatar annabi shi ne biyu a rufe rage juyar da ne kai ka shiga wato makikin nan da kulle-kullen nan na makiya fi ruhurihim a cikin kira zuwa wa makaruhu wato da kulle-kullen da suke yi la ba a lokacin babu mummuna ko mummunan lamari da za ka same shi a cikin mu wala shar da kusan sai annabi kawai
ننال به ما فات عدا تفضلا ولا درو عن إذن الذي يعجز الحصرا كفاني انتسابي للنبي وهسي إذا افتخروا يوما كفاني فقرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا
ألا يا رسول الله فارفع شكايتي لمولاك من يؤتي المنافع والضرا نرى البذل والقيد العظيم وجدنا يرى البأس والضراء والشر والوزراء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يرد والهدي نرى العز والفضل الجزيل ومن يسير بذلك حتم أن ينال المنى تترى يسوق إلي المصطفى مأرومه ويسمح لي بالأول من نيبة الغرباء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يرد والهدي
shi Ibrahim da shi shi da albarkacin manzon Allah ne da na arziki ko da albarkacin annabi ne muke samu wato ma ba ta haddan abin da yake kare wa kirka abin da baka saka kirka shi ba na daraja da baiwa da Allah ya yi mana. to mana samu wannan ne shi da albarkacin manzon Allah tafas dolan dan falala daga Allah ولا جروى أن نزل الذي يؤذي الحسرات إذا ما تسامو يؤذي الحسرات أبن دي يكري وتسرى قال بركة النبي ولا جروى أيوة ما مجد سامع نبايا شيخ أنا في نبوة كفاني انتساي دندنتوة للنبي أكيدنا دندنتوة النبي a cikin din al'ummarsa ne ni masoyinsa ne ni yaɗa addininsa ne ni yaɗa soyayyarsa ne sai ke na tun nabi ko wakil jini da kuma dangantuwa ta da jama'ar annabi to wannan kafaniya shi na alfahari idan fara ruwa yawan idan wasu gingima gingima a ɗau suka yi alfahari wata rana cewa an ban karama kaza an ba da karama kaza ko to ka fali makara in yi alfahari da wannan cewa in ku sai gina da annabi shi ne alfahari cewa kawai ne musu yin annabi ana gane ba kuwa ala na'am ya rasulullahi ya bi Allah farfa ashkai ka ɗaukaka kukana ya rasu Allah ne maulaka zuwa ga ubangijinka man yotin manafi'a wanda shi ne yake bayar da amfani wazzar da haka fitar mu Allah ne yake bayarwa nar al-badal Allah da albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ga kyauta ta baiwa wato mu fa wala faidal azima da kuma kwararowar aina da yawa ta kwararo a gane ka صدقنا نعم شيء kuma نعم da ake so ya gani ya ralba a ta wato ya ga tsanani نعم
wannan ra'a da cuta wa sharra da shari wato kaji kamar kashi mana yana yana muna nan addu'a ko zan ya rufe a cikin masu masu kyau da aka kuma juya kan makiya ya ake musu addu'i muna نعم haka ne to haka gadan abin yake نعم
an gane نعم
yanzu idan ka fada wani suka kama shi ai mutum kama shi kama bakwai ce نعم kama mutum kama la ko to idan ka jefa wani fashe mutum kama la هو هو نعم
abin da za a yi maka normalin kama da mutum haka za maka normalin kama da mutum kamar akwai ɗan bambancin bambancin ko saboda shi wancan yana da wata alfarma نعم kamar ta gwamnati a kansa نعم
kamar wakilin gwamnati arewa mai take wani wajen kwana da bashi albashi ne ta abinci don ka tashi aiki ko نعم
sai da ka in ka zo da ka yi jijiya da shi kansa zai kare ko ko jiga zai kare yi magana ma aikin zai kare kan shugaban yana wannan addu'ar bayan addu'a kan kansa wani martaba yake kallo a nafsu ba wanda zai ta nafsu ta kama ake wa ake wa makiya a za ka ji yana ta haribar zima jahil kana ya karfi wato hajji an hajji ba nafsu ba ne irin wannan na wannan hukunci
نعم da Allah kuna gane ba نعم a sun ba ku gane ba eh ba ba addu'ar ba kasa ba ce yana kare martabar da yake kai yawa to shine نعم
نرى العزة وكما مقد وايا والفيلة الجليلة وشو الفيلة ولا تتجه بقعة ومن يزيد من يزيد يا رسول الله ولا تيجي ركو وشو وشو بإجهرك نعم da mutaccen ijiyar ka kenan ko ومن يزيد يدي لك حسنا wannan lallai ne an yana lalabuna ta kara zai samu abin da yake buɗi a jere daga wannan sai wannan Na'am.
daga wannan sai wannan Na'am.
daga wannan sai wannan Na'am.
wanda zai rike riko da da kyautar annabi wanda ya rike da alsabar annabi duk abin da kai da kai ke nema kamar kai ka tsara za a rike maka abin daga wannan sai wannan ko maki ka kai ka kake so Allah ya maka maganin ka ko maki ka kake so Allah ya maka maganin ka haɗa shi da annabi ina ga maka نعم in ka haɗa kai da annabi wallahi ka fi ƙarfin kowa a duniya yanzu duk wani abin da kara ta yi a arewacin Naj- Najeriya nan a a Shidana ba a a Boko Haram ne a a a tara hanya a a an yi ka da cikin nake sauki ba na ga mai kuma za mu yarda Kano ba ke sauki ba duk sake cikin Kano ne kuma albishirin duniya ma ba ma Afirka ba yau da ba Kano a duniya da na busa kaho na ga maka dan ba mu san inda yake annabi ke ma kama Kano ba ba mu san inda annabi ke maso ya kama Kano ba yanzu wannan abin wannan abin da wanda yake furna ya sama rai sai dan ya kunna wannan bare ya gani ba ma ke san masa rai kuna gane muku haka wanda yake ko ya kafe duk guraren kano da san ko'ina to mu ne mutum Allah ya gadar mana da wannan sirrin na san annabi kuma duk wanda ka ciro wata siyarsa da fama ta lansa nan nan yake so ya so ko don ya zo su- ya gama ta abin inda alkhairi ya zo Allah Allah ya ya- ya girmama shi idan kuma da shari ya zo ko mu inda ba za ka ƙara shi ba saboda albarkar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana maka da wato su ilayyar mustafa al-mustafa abin zaɓin Allah ya su yana koro ma'aru dukkan abin da muke nema ilayyar zuwa gare ni sannan wayan su kuli yana audar manzon Allah zai man baiwa da dawowa ina min laibatul karra zuwa al wato laibatul karra sunan babban madina kenan na'am
كشفت بهديه الهجاب وإنني طويت بذكر المصطفى مهمها الكفرا نبذت به كل الإله وقسمته وقطعتهم لا خير نالوا ولا زفرا عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تتركينا إلى الذكر والهدى فهاول أبناء البقايا مكيدة لخالق خير الخلق لا حبذا مكرا مشوا وافطروا بل زخرفوا في نميمة وربي بفضل منه يولي إلى القهرا عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تتركينا إلى الذكر والهدى ندوم بحمد الله في ذل راحة وأمن على ركب الذي يقصد الطير إذا اشتغلوا بالمكر والزور إنني لمريح حبيب الله شغلي كذا دهرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى شرح مشهور إبراهيم رضي الله تعالى عنه يكفي كشفت في بيت الكتابة لا ياي كشفت النبي صلى الله عليه وسلم عنه ياي فكر من ولد جاي وإنني حقيقة لي إبراهيم ضويت نالتي wato mahama a kafaran kafaran ka daji daji wanda ke mai fako na naɗe shi da zikir al-mutla ba saboda an bata da kan yi ga annabi ba kana da kuɗi ana ya kai ko ko sa bisa a kamar daji hanyar da ake zuwa a sadu da Allah da hanyar da ake yi zuwa saduwa da manzon Allah hanya ce da take da matuƙar wahala to shi ake ake wata mutara cewa kamar adagin daji to zuwa na Ibrahim da faila ta sai ya zama Allah ya kwace min wato wata taska taskokin za wannan abin da yake wahalar da dukkanin wato waliyai wanda wanda suke bin wannan hanyar to ni a zamani na abin ya zama a naɗa abin ya zama wato زماني أدرك الوجه غير متجرد أروح وأبدو جائز ولا مكبر an gane kamar yadda ka gani da idan mutum zai je aikin maka sai ya sha wahala kan da ya yi wani ma sai ya rabon gado saboda ta tafiya ce ka isa na iya ganin ka amma yanzu an kai waya ka ce ga mu za mu shiga cikin awa hudu ko biyar sun ce gama mazau to yadda irin wannan daji kaga a yankin to an yanke wannan da jikin kirla Mustafa saboda yawan ambata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya so ya ce ne na basu na tafi da albarkacin manzon Allah ne na basu na wato na tarwata kullum da ta cikin makiya wa kasam da kakkariya su wa qatta'at wa najaddat eh la khayra nalu ba samu wani alkhairi ba wala gudura ko ajiye lada wanda zai zai fita a baya ba su da shi ta hawala abu na ulbagaya ya'yan matsiyata ya'yan karuwai Eh, sun yi wato kaiwa kaiwa da komowa ba na su da amsa yanzu za ta fita ta hawala abu na ulbagaya makiyar ƙasa suna masu ƙulla maki da kadi da khairu da kadi ba ba ibrahim ba yawa to shi kaga magana mashi tana da kadi da khairu da kadi ga hadin suke yin halittar Allah na haɓa za mu tsara ba a bara ba da yare wannan maki mashi da suke kula ba a bara ba da shi mashau sun yi tafiya a duniya wakfar wasu kirkirin ƙarya bal bal suke ba haka ba fakar sun kawata ƙarya fiya kina namimata dan annamimanci amma warafi sai da ubangiji na da fadalin minhu da fadala daga gare shi yukudin yulin gida da hara yana tawa makiyayin dai da girgiyar ko suna so ko ba ko kuma na dole yake alhamdulillah muna da goma da godiyar Allah kullum saboda wannan aiki da Allah yake mana fi zilli rahatin a cikin inuwa ta hutu wa amham da amsu على رجل أتكتب إذا حنش الذي يقصد الدائرة وإذا يمكن يكون سلطر واحد إذا اشتغلوا إذا سكي الشكل بالمكر دماكش والسوء لكثير حاجة إن لي في إبراهيم شغلي شغل كواسع مدينة مدينة حبيب الله يبن أنب يبن مصر الله كذلك حسن زار ما يده مخرج
له كل وقت من قريب قصيرة أفوز به في هذه الدار والأخرى ظلمت كثيرا كل ظلم وإنني أوحد حقا دون شرك ولا برا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يسر والهدى أحبك لا خير الأنام محمدا ولم أنصه ما دمت برا ولا بهرا لجأت إليه منه دربي مسرتي ودفعي به لا زيد أرجو ولا عمرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يسر والهدى لجأت إليه منه دربي مسرتي ونفسي به لا زيد أرجو ولا عمرا مها هبه هب سوى إن هبه متى يرتخم في القلب ينفي سوى دارا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يسر والهدى يؤم جناب المصطفى كل مرحب صلاة وتسليم تناسبه قدرا نكون بها في كل إذ ومن أجل ويجري لنا من جوده المجد والصبرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركنا يسر والهدى wala bashir ibrahim yace da ku kasida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da kasida kulla wakati ko kullu lokaci ne kari ne da kace babu ina da koi annabi rake wa saboda ka afrosu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ne nake rabota bi hadin jaji a cikin wannan gidan na duniya والقرآن هكذا ما عليه غيره تعلمه يكتر أبوت على الدنيا هكذا تعلمه يكتر أبوت على غيره da kai da shi wai wani ne ya riga cewa aka ci zuwa kama annabi ne to sai ka rasa wayannan mutane da wai wai ina suke so su je ne ne su ce yayi ne ba Allah ka kiyaye da kyau kiyaye da kyau kiyaye rashin kunya ka ta yawa rashin kunya ta yawa da kyau kana cikin da muka zo a zo a zaman nan banda wato martabar annabi da buɗe wa mutane da garar alaƙa da annabi ba abu da shugaba da yake da kuma kullum baka da bazai ki wannan bawan Allah kuma ka ce kana so ka zauna lafiya ai ba haka ba eh ba zai yi ba sai ce salam ta kasira na zalunci kai na da yawa tawadi ce na ga muku haka ake yi idan ka gani kofar ne shi kar ka zuna kana da shi balle manzon Allah to da kace salam ta kasira na zalunci kai na da yawa kullu zulmi dukkanin zalunci وإنني إلي أبدي إبراهيم هو الدين لا كريك الله حتى الدين أن كريك الله هو الشرك ما ترد أنا يو الله شركا ما نحن الله بقوة ولا جرام هنا بعد الله وحبه خير الأنام محمد duk ibrahim ina son ruwan halittar Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kaza haka na wala ba ba zan taɓa mantawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba barran wala bahar ina ko ina cikin ruwa ma duk matakar na matakar na da wama ina da ba na ba zai taɓa mantawa zai shafi a zuciya ba bare bare wa kai na ji a cikin na mafarki ne ji annabi ni ji warai kowa na ba ku shawara ku fake da shi ba ka je ta jalabi ba ta je ta jalabi ni jalabi na ba ku daga ta annabi ba kana ta tafi ya ce to wato wata a masarrafi matafiya ta ce komai daga annabi haka na wata fitin da dafa shi ma da annabi ne ne la zada arzu wala amra ba na neman mai dauke min bala'i balle da jawabin alkai kuma ya zama a gane la arzu zai da wala amra ba na neman mai dauke min musiba kuma ba na neman mai ajiye da da mai jawo wasiƙar da ake wasiƙa domin masarar به جفن به جلد به an gane kuwa ya ce ma ha kuku an gane kuku kan annabi sallallahu alaihi wa sallama ma ha ya shafi kubbasuwa son wani sa a cikin rabin babu son kowa son manzon Allah domin inda hubbahu kaga hakika san annabi sallallahu alaihi wa sallama matayar da kana fil qalbi ko yaushe tabbata a cikin zuciya yanzu cewa jara zai goge san wani san wani ne kowa ya gani kai ayo ba wata kace a cikin kowa kama annabi shi san annabi shi ke da kana aiki na'am ko ba gane ba sai da kake cewa kowa kama nan ba kama nan ba na kana kira wannan haka na garin wani ke da ka kama duniya ba ta barke wani wata ta gaya muku wannan wannan magana ko annabawa ko salihan bai ko ma ko mursalai ko ulul azmi dukkan su abin da kowa yake gaya wa al'umma sa Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad su fasa aure su fasa jihadi su fasa kaza su fasa kaso su fasa komai ya muhammad yau sai yau da kaba wannan zamanin zamanin da yake fama da da cike da kurayen mutane masu shan jini zahiri da gamgamani suka ana kowa ya da za ka ga kana tarki kaza kaza kaza kaza kaza a ba taɓa da wani babu ba taɓa da kowa ba annaba ya ke kira annaba da bai kira so ma ta jani zangon bale bale ya kan ba tsakana ce kai da fashe bara ya ba duka masa kai maka ji jani damuwa sai da muka auna shi a dukkan ma'aunan ruwan duk ma'aunan mu ne da ma'aunan mu na ilimi da ma'aunan mu na imani da ma'aunan mu na ma'arifa da kawai mun ga da jahilai ne kuke kike malaman gari ka kuma uban gaba ya san malaman gari ba ma san almajiran malaman gari Halifa Malik Shakarabi radiyallahu anhu yake cewa ya ga malam malam rabi ne yace ya da dukkan jira yana gina masallaci yace yace mana ka roka ka biya yace wallahi nan waje nan waje ba karamin ko ko ko ba to a lokacin ai ai zaka ba wannan sa na ba ku labarin shi jibri mana jihadu kan nan yayan sa hadifa muhammadu yayin shugaban Muhammad al-Halifa ya ya ta fara da shugaban da da jihad da haka yace Ibrahim da rozo shi kada ki da kada gosa zama da yake yace wallahi ba kai ba yace in akwai ne wannan da zama na ba kake da tabbata da jihad da yace Ibrahim to wallahi ya duba duba shi in dai Allah ya nufa zai zo nan ya nufa in dai Allah ya nufa da Adamu zai zo nan ya nufa ya zo nan ya yi noma ana tafi ana tafi zai ga shirin shirin mai nuna zai ga mafi Muhammadu Ali ba zo ka yi zai ga zo ka shi shirin wani ce ya hadifa ya ce ga zo suka ta ya ce wani zo sallah ya ce mai jihar na'am zai fi ne ita wala ni ba rayi ne da irin kuma ni wajen malamai ba na'am ai da dan yara masu son zuwa halra a tabbata su na'am ai akwa akwa eh ya zai alai mutum wannan sura albajaran shogun rai su kuke cewa su yanzu ka laƙa lafiya na'am ashi ba da niyya na'am
salatin Allah da gaisuwar Allah da shi Ibrahim suna su ku kadara da dace kulli da kadar annabi Muhammad mana har a kadir yake ya ummu tarake wannan salatin gangar gangar gangar janabul mustafa wato sakannin manzon Allah kullu burhati kowane lokaci kullu burhati kullu burhati biha mu kuma da albarkacin wannan salatin na kunu mu kasance a koyaushe izini a cikin ruwaya a cikin soyar annabi da rika a kasar annabi wa man da kuma hannuwa da ganin ko mun kankantar abu da zai rage wa annabi karanta sannan da albarkacin wannan salatin almajadu baiwa wasu kira tana da kariya wai gari lana ta gudana zuwa gare mu min judihi daga baiwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam laƙa lafiya ka je da masala kai na'am Amin.
alhamdulillah ai wannan da sai mai
Fatiha da garo kai ba ne. Fatiha da salatul Fatiha da garo kai ba ne. Ya karatu ya karatu. Ina sirata.
na'am
البركة آمين
kara musu albarka Allah ya muke mu Allah ya muke asirin mu Allah wannan gari na mu kara musu albarka Allah ya kare mana kan Allah ya kare mana kan Allah ya bi ta kan Allah ya daukar kan Allah ya bi shirin da za a gudu Allah ka warkar barkatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mata albarka ban makaranta Allah ya kara daukaka su Allah ubangiji ya kara mana da mu soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واجعل الشرك والمشركين ودمر على الدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب الان اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ومن عذاب الان اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الأموال الذي بيننا وبينهم بالفراق رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله